والسلام على عشرة النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ainihin kaddarci tattaruwanmu a cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta lahadi wadda muka karatun nuniya ta ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah wanda yau muna sha shidda ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda yanzu a mawuciki tawagogi ko tawaga waɗanda suka tafi don neman gano ubangiji da mun kai tawaga ta ƙarshe wadda ita ta turka annajiya wadda ta gano ubangijin ta kuma hanyar da ya kamata ta gano shi ko hanyar da aka gane shi ta yau za mu tashi daidai shayi na saba'in wanda malami ya yi mai fasali ya ce faslun kawai ya ce fasali wani lokaci a fasali yakan rabe wancan bangare da wancan bangare a yanci fasali wata mararraba a shida ce walahul hayatu kamaluha fali ajili za malil mamati alaihi min sultani وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان وله الحياة كمالها Ubangiji shina da rayuwa cikakkiya a siffanta Ubangiji da rayuwa ba na ƙasuna ba sannan ba a jassama shi ba kuma ba a shabbaha shi ba duka malam zai kawo mana wasu abubuwa can gaba kuma a ce shi shina da rayuwa shina abinda nasusa sun ka tabbatar haka ƙur'ani ya tabbatar da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko al'aqalu sari zai iya tabbatar da haka to da haka ubangiji shina da hayatu kamaluha shina da rayuwa wadda shike kammalalla fali ajliza sabida ma kammaluwa rayuwa ta ubangiji malil mamati alaihi min sulfani mutuwa ba ta da hujja akan ubangiji ma'ana ubangiji bai mutuwa me yasa ba zai mutu ba don shina da rayuwa cikakkiya duk wanda zai mutuwa rayuwa ce na kisata da haka wata rana zai samu kai ne ko za a same shi ba rayuwar to amma ubangiji rayuwa ce ko da yaushe na ba ta karewa da haka kaga shi rayuwar kammalalla gare shi da haka ce wata wakkal alal hayyin lazi la yamut ka dogara ga Allah wanda bai mutuwa kasancewar duk wani abu kullu man alaiha fan duk wani abun da a saman ƙasa zai mutu ko minana to amma shi ubangiji a kullu shay'in halikun ko illa wajaha wa kadhalika al-qayyum min awsafihi haka tsayuwa tana daga cikin siffofi na ubangiji shine alƙayyum wanda shi ke tsayayye da wamammi siffa ta ta ubangiji ƙayyuma tsayuwa don haka ma lil manami ladaihi min ghashiyani babu ga kwana rihewa ga ubangiji kamar da ce la ta akuhuhu sinatun wala nau sinan an gaje bai kama ubangiji wala naumun balantana ma kwana wanda bai yi an gaje ba ta kaka zai yin kwana ya yi shi kasa yin kwana amma shi an gaza wanda bai an gaza ba kaga ba zai yin kwana ba don haka alhayyul qayyum ubangiji shi rayayye na kuma tsayayye wa kazaka awsaful kamali jami'uha haka ma siffofin kammala gaba ɗayansu sabatat lahu sun tabbata ga ubangiji duk wata siffa ta kamala siffa ta ta Allah maɗaukakin sarki wa madaru hal wasfani amma wurin zagaya wata siffofin duka siffofi na guda biyu a idan aka ce ausaf jam'i na na sifat as-sifa to awsaf jam'i na wasfani ko sifata na sai zam tasniya ya ansa alifu tasniya amma ya yan a ya zam awsafun sai shi zam jam'i ubangiji shina da siffofi daban-daban shina da siffa a ce ar-rahman ko a ce al'aziz ko a siffanta shi da galaba ko na ma'amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun faga'a wallahu galibin ko al'amurki duka shi na da wannan ausafi din amma duka siffofin za su kai kawo a cikin siffa biyu shi na na farko alhayu na biyu alƙayyumu wanda duk wata siffa da za a siffanta Allah da ita za ta fada cikin nan fa musahihul awsafi wal af'ali wal asma'i haqqan zalikal wasfani fa musahihul awsaf mai ingantar da siffofi ko wanda zai tabbatar da siffofi wal af'al da kuma ayyuka shi siffanta Allah da siffofi ko kuma a'a shi danganta Allah da ayyuka wal asma'i da sunan naki haƙƙan tabbace fa zalikal wasfani waɗanda siffofi sun tabbata ga Allah ubangiji fa'alun na lima yurid sannan kuma walahul asma'ul husna shi ya faɗa walahul asma'ul husna shina da sunan naki masu kyawu da haka ce in ka ce Allah shina da suna ka tabbatar ma Allah suna to ka yi abin da ya dace sannan kuma in ka tabbatar ma Allah aiki cewa aikin Allah na kaza to wannan ma kaga ka tabbatar ma Allah abin da ya kamata ka tabbatar mai wali ajli za جاء الحديث بأنه في آيات الكرسي وذي إمران ولأجل ذا دم تبتت دون وبنجي شيء الحينا القيوم كو جاء الحديث سي حديثي يزو بأنه جاء في آية الكرسي cikin ayatul kursi akwai mi a alhayyul qayyum wa imrani haka ma cikin ali imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga nan do an tabbatar ma ubangiji to amma abinda shi ka so shi ce maka ba wai shi na nufin shi ce maka hadisin ya zo ba don tabbatar da waɗancan ko ya ce wali ajli za ya alhadisu bi annahu fi ayatil kursi wa zi imrani ismul ilahi kenan cikin ayatul kursi da ali imrana akwai mi ismul ilahi al'azamu اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان شينا اسم الأعظم daga cikin ayatul kursi daga cikin ali imrana nan na adda kai ismullahi al'azam sunan allah wanda shike mai girma wanda shi ke iyan an karbi hadisi ya nuna cewa man da bihi ko ajab duk wanda ya yi kira da wannan ismul a'zam to za a karba mai kuma in ya roƙa za a bashi hadisi ya tabbatar da wannan to mina na ismul a'zam din to kaga ismul a'zam shi daga cikin alhayyul qayyum to shi na ce ismul ilahil a'azamu shtamala sunan Allah mai girman nan ya tattaru alasmil hajji akan suna ne na alhayyu haka ma wal qayyum al qayyum shi rayayye na tsayayye kaga muktarilani ana haɗa su ya hayyu ya qayyumu ko idan matsaloli sun tunkare ka kana son biyan bukata kana ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astagis kaga suna shi na aka ce suna daga cikin ismul lahil a'zam ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astagis to do a ramin da ka tunkara ko ka kwada yayin da ka faɗi waɗanda kalmomi to za ka samu hita don haka ismul a'azam da mazala ce kana cira da shi za a karɓa ma ka roƙa kuma a baka ya tattaru akan alhayu alƙayyum فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصرة بهذا الشاني falkullu duk dai gabaɗar siffofin ubangiji marji'uha makomatta ilal ismaini zuwa suna biyu na duka siffofin allah idan ka tattara su da sunan dakin allah za su koma na ga ina alhayu alkayyum duka in ka tattara su za su koma wajen shi dai rayayye na sannan kuma shi mi tsayayye na dama abun ga biyu suna aka so su tabbata rayuwa da tsayuwa ko sai ce yadiri shina gane haka yadiri zaka zai iya gane haka wa zu basirin ma'abuci basira bi hada shani da wannan sha'ani wanda shina da basira game da irin wannan sha'ani zai iya gane haka cewa ubangiji shina da al'asma'u wal awsaf kuma sun tattare na ga alhayu alqayyum ko وله الإرادة والكراحة والرضا وله المحبة وحوز إحسان وله Ubangiji kamar yadda shike da rayuwa to walahul iradatu kuma shina da nufi wal karahatu kuma shina da kyama warida kuma shina yarda walahul mahabbatu kuma shina da su wa hawa shi ubangiji zul ihsani ma'abucin kyautatawa da yanzu kaga ba ya dawo abinda wa'yancan firka ka ainihin musu to kaga da suna tabbatar da su ko ai can zai ca sun ce bai da kaza bai da kaza to yanzu kaga tabbatarwa shi kai kauce walahul iradatu shina da irada wal karahatu shina kyama abu warrida kuma shina yarda da abu kai walahul mahabbatu shina da su wa hawa zul ihsani shi ma'abucin kyautatawa na ولهل كمال المطلق الآري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان ولهل كمال المطلق Ubangiji shina da kammala a saki ya kammalu a saki babu ƙaidi al'ari wadda take tuɓaɓɓiya ko kuntuwa ko ko tsaraitatta don a wannan kalma wajen bahaushe kalma ta mai ɗan abubuwa da yawa ya ce al'ar al'ar yanzu misali sai ka gamu da yaro ba riga ba wando yayin da ya ɓace yayin da da ya fito da gidansu haka ya hutu lokacin da za ka siffanta ma mutane shi cewa yaro ya hito ya za ka ce ya hito ko zindir ko tuɓe ko shina cirara a kaga duka ga wata hausata al'ar kuma kalma ar kalma ta mushtarika tana da ishtiraki ya ce kalma mushtarika wataran tana iya hita daga huntunci ko tsiraici sai ta koyi ma kuma kumya aibi anan ke al'ar kuma aibi ko wa'arun sun ma'arun shiƙa'ul mar'u min ajalit ta'am kaga al'ar can ba ana nuhin ari ba wanda bai da abun ga amma ƙur'ani ya yi unwani da wannan kalma yayin da suka magana da annabi adam da hawwa'u ya ce wa inna laka fiha inna laka fi, inna laka alla taju'a fiha wala ta'ara cikin aljanna baka yunwa baka kuntanci ko to ubangiji yana da kamalul mutlaq kuma al'ari wadda ta kuntanta ko ta tsiraita an tashbihi akan kamanta shi والتمثيل kuma da musalta shi bil insani da mutum wanda shi kamala ta ba a kwatanta shi da mutum shina da mutulak ɗan adam bai da kamala mutulaka muna gane amma shi allah shina da kamala mutulaka wadda ba ma a kamanta shi ko a yi misali ne da mutum bai yiwa malaci wa kamalu man a'atal kamala li nafsihi aula wa aqdamu wa hawa a'zamu shani wa kamalu man a'atal kamala li nafsihi aula kammalat wanda yabba kai ne kammala ita ta tashi wa aqdamu kuma ita hi gabata muna ganewa wanda shi na yayin makai ne abu da wanda an kai ma za su zo ɗai ba za su zo ba kai na an ka ce ba kanka ko kai ka ba kanka to da baka aka yi ba ɗai nan a shi na ce wa hawa a shani shi na mafi girman sha'ani ubangiji shi na yabba kai ne kamala to akwai abin da zai iya ragewa to ya ma ba wani kamala to balantana kai ne sai ce a yakunu kad a'atal kamala wa malahu zakal kamalu a zaka zu imkani a yakunu shina kasancewa kad a'atal kamala ubangiji shi ya ba da kammala wa malahu zakal kamalu kuma shi bai da ita ha a ce dan adam na gashi can ya kudanta wani amma shi talaka na zai yiwa kaga abu na wanda bai yiwuwa wannan kaga a hankalce sai ce a za ka zu in kan shan abu na wanda zai yi ai kowa ya yi son kai ne koko kowa ya yi son kai ne kowa ne duk wanda za ka yi ma wani wani abu tufa in za ka yi ma kanka wuce nan nan a to kaga Allah bai kammala dan adam sannan shi shi tawaye kai ne ko ga magana a yakunu insanun sami'an mubsiran mutakalliman bima shi'atin wa bayani a yakunu insanu shi yanzu zai kasancewa mutum sami'an shina ji mubsirin shina gani mutakalliman shina zance bima shi'atin da abin da shi kaso ce wane domin kaza wane bari kaza wane kaza za a yi wa bayani da bayani shi da kai ne shina yi wada hulhayatu shi da adam shina da rayuwa wal qudratu shina da iko wa iradatu shina da nuhi wal ilmu bil kulli shina da sani da dukkan abubuwa wal'a'ayani da abubuwa shina da sanin mun fahimta wallahu qad a'atahu zaka wa laysa hadha wasfahu fa'jab min al-buhtani yace wallahu qad a'atahu zaka Allah shi ne ya bashi wa'anda amma wa laysa hadha wasfuhu wa gaba siffa Allah ta ba shi bai ji shi bai gani shi bai magana shi ba rayayye ba shi bai da iko shi ba komi ba zai wa kaga ba zai yiwa ba ce ka yi mamakin waga karya eh waga karya ta baka mamaki a ba zai yiwa ba to kaga shi na aka ce a raddin da ya ba su bayan duk ya zano haukarsu to kaga yanzu ya dawo shi na mi shi na aican ba wani raddi shi kai musu ba to amma yanzu abubuwan shi ka ta kawowa wa'anda sun ce kaza wa'anda sun ce kaza to yanzu can da shi ka faɗa maka wani abu kamar ka ga yayi shuru to yanzu ga magana sace bi khilafi naumil abdi summa jima'ihi wal akli minhu wa hajatil abadani iz tilka malzumati kaunil abdi muhtajan wa tilka lawazimun nuqsani sace bi khilafi naumil abdi amma banda kwanan bawa kwana wanda bawa kai ba a siffanta shi da siffa ta Allah sun jima'ihi sannan saduwa ta arme da ɗan adam zai yi wannan ba a sa su cikin ausaf na ubangiji wal akali minhu da ci da ɗan adam ka yi wa hajatul abadani da irin bukatu na jiki iz tilka malzumati kaunin abdi muhtajan waɗanda su sun ka cilasta ma ɗan adam shi zan mabukaci muna gani kwana ya cilasta ma ɗan adam sai ya bukatar ni kwana da haka yayin da ya kasa kwana sai asibiti sai jike-jike dole a sha kwayoyi da allurai ko don a samu shi ana bukata ta haka saduwa ɗan adam dole shi na da wannan gariza sai ka lallaɓe ta ka arme ta kai mata kalamai ka lallashi ta duk wanda zuwa arme lallashi shi kai to na zaka ina son ki kakakin gani ko ku ce za ka shi kenan ka zan kau eh in ta ga eh da ce eh in ta ga ta ce maka banda bukatar ka ika fa kuma ga kai fa eh to sai bayan ka mallaka na za ka dinga wasu umarni kaga muhtaj da haka in ta zo ta yi maka rigima ta sai ka hido kuma ka bata sai ban so a ke ba ki ne ni ja hankali ko dan cimma mi bukata wal akali minhu da ci da dan adam dan adam kina bukatar ci da sha ko wa hajatil abadani da irin bukata kuma ta jiki wani lokaci baka da lahiya kana bukatar lahiya ana bukatar kaza kaza to a koko mun abu ga ko a mun koma sama ko kaga watilka lawazimun nuqsani wa'anga su sun kalazamta ma dan adam ta waya tawayayye na tun da ni shina da bukatuwa ga abubuwa da yawa muna da Allah shi da bukata gare shi Allah bai da bukata komi bauta ma da ya ce kai kai dan adam ba wai wata bukata ta ba gare shi wadda in ka kiya za a samu matsala a'a ya sa ka bauta mai sabida shi ya yi ka shi addakari amma ba don ibada ka ba za ta iya zaɗa Allah zuwa wani wuri ba ta yi يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعداء ذي جسمان آه وكذلك هو وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث والإمكان وكذا لوازم كونه جسدا haka ma kasancewa dan adam jiki na na'am eh dan adam jiki na wala wazimul ahadas da abubuwan kuma da ka faruwa ga dan adam yau kaza gobe kaza ko wal imkani da abubuwan da suna iya yiwuwa wannan duk suna nuna bi wanda shi ka nuna ɗan adam bawana ya taƙaddasu rahmanu jalla jalaluhu anha kaga ubangiji ya tsarkaku daga wa'yanga wa an a'adai zi jisimani da kuma gaban wanda jiki gare shi ya ce Allah shi na da hannu ko shina da kafa ko shina su ko shina ki ko shina nuhi to ba na nuhin wani jiki na ba a sifata daga cikin siffofi na ubangiji haka za a siffanta shi tunda ya siffanta kai dai da wannan din والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان da haka bayan ya kada sai ce wallahu rabbi Allah Ubangiji na lam yazal mutakalliman bai gushe ba shi na magana ku masu cewa Allah bai magana in yayi magana an kamanta shi ko an musalta shi da mutum ko da jisim to ubangiji bai gushe ba mutakalliman shina magana wa kalamuhul masmu bil azani kuma zancen Allah ana ji ne da kullai ba ma'anata ba a'a da kunne ana ji ne sirkan wa adalan uhkimat kalimatuhu qalban wa ikhbaran bila nuqsani sidikan magana ubangiji gaskiya ta wa adalan adalci ta uhkimat kalimatuhu kuma an tsara kalmomi na ubangiji aka ce wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adalan la mubaddila li kalimati yace wa huwa sami'ul basir ta cika kalmomin ubangijinka sirkan da gaskiya wa adalan da adalci haka yace kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin littahi na wanda an ce uhukimat an tsara ayoyin an tsara shi qur'ani shine uhukima an ce hakama abu kaza to an yi mai tsari da qur'ani tsari gare shi to da haka ce uhukimat kalimatu an tsara kalmomi nai qalban wajen nema wa ikhbaran kuma da bada labari bila nuqsani ba tare da tawaya ba babu tawaya cikin kalmomin ubangiji wa rasuluhu qad aba bil kalimati min ladagin wa min ainin wa min shaytani wa rasuluhu manzonai qad aba bil kalimati ya nemi tsari da kalmomin ubangiji min ladagin daga ladak sara ko halba irin abin da maciji zai yi ko kunama ko wa min ainin haka daga baki kallon baka wa min shaytani haka daga shaidan duka ubangiji ya nemi a manzo Allah ya nemi tsari da kalmomin ubangiji gawa ga wa'anda ko a ya'adu bil makhluqi hashahu min min al-ishraki wa hawa muallimul imani ayadu bil makhluqi yanzu shi annabi zai nemi tsari ga abin halitta muna ganewa ya ce wa rasuluhu kad aza bil kalimati manzo ya nemi tsari da kalmomin ubangiji sai ce wai a ya'adu bil makhaluki shin shi annabi zai nemi tsari ga abun halitta muna na abun halitta ne a lalala kalmomin sun ka ce kalamullahi makhaluko eh kalmomin Allah halitta halitta na eh to yanzu idan ya nemi tsari da kalmomi ya nemi tsari da mi da halitta shi na magana kuwa da haka ya zo maka da kalmomi ya ce manzan Allah ya nemi tsari da kalmomi to sai dawo don shi nuna maka masu cewa alkur'ani makhalukun Allah bai da magana ko ku a'a shi ƙur'ani halitta ce an kai ai da haka sai ce hashahu tsarki shi tabbata gare shi minal ishiraki daga shirka ciwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dai zai nemi tsari ga abin halitta yayi mi shirka to sai ce hashahu tsarki shi tabbata ga Allah min al-ishraki daga manzo shi shirka wa huwa muallimul imani shi ho ya sanar da imani to kuma ya sanar da imani sai shi dawo na shirka wanda shi na son shi rusa mana mi cewa shi wa magana Allah ba makhalukta ba sauti na ba halitta ba don su cince halitta ta ba sauti na ba da idan idan aka ce Allah shi na da sauti to an siffanta shi da mi da ɗan adam ko sai ce bal aza bil kalimati wa haya sifatuhu subhanahu laysat min al akawani bal aza bil kalimati manzo sallallahu alaihi sallama ya nemi tsari da kalmomi wa haya ita kalma din nan sifatuhu subhanahu subhanahu ko siffata daga cikin siffa Allah a ba halitta Allah ta ba magana siffata daga cikin siffofin Allah laysat min al-akawani ba ta cikin abin da an ka halitta وكذلك القرآن وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان وكذلك القرآن هكما قرآن عين كلامه شي تبت مغانا الله تا المسموع منه ودا أنجيت دقريش دقريش عنك جوتا hakikatan tabbat bi bayani da bayani ko huwa qawlu rabbi kulluhu la ba'duhu lafzan wa ma'na ma huma khalqani huwa qawlu rabbi shi qur'ani magana ta tawa ta ubangiji na kulluhu dukkan ne la ba'duhu ba wai bangare ne ba lafzan wa ma'anan lafazi da ma'ana tunda su suka ce ma'anar ƙur'ani za a ɗoka ba a ɗoka lafazi ubangiji bai faɗi ƙur'ani ba lafzan sai dai a riƙe ma'ana to an ka riƙe ma'ana an riƙe wani ɓangare ko an bar mi lafazi an bar lafazin sai a riƙe ma'ana ta ce mahuma khalaqani da lafazin da ma'anar duk ba wa halitta ta ba ba halitta ta ba تنزيل رب العالمين وقوله وقوله لفظ والمعنى بلا رجوان تنزيل رب العالمين سبكاتا daga ubangijin halittu shi qur'ani wa qawluhu lafzu wal ma'ana kuma faɗa ta lafazi da ma'ana bila ragwani ba tare da shakka ba lakin lakin na aswatal ibadi wa fi'lahum ka midadihim warraki makhaluqani sai ce sai dai aswatul ibadi sauti na bayu wa fi'lahum da aikinsu ka midadihim kamar tawadiyarsu warriki da takardarsu su makhaluqani suna abin halitta muna ganewa sauti na mai karatu shi an mi makhaluk amma shi karatun kuwa ba makhaluk na ba yalla muna gane magana a'a sauti na mai karatu shi makhaluk na halitta ta yi an kai amma karatun eh shi ba halitta ta yi an kai ba haruffan su makhaluk na tunda a ɗan adam wa fi'ilahu ko da aikin da suke wannan motsi din duka wannan halitta ta sai ce ka midadihi kamar tawadiyat warrik da kuma takardar su duk halitta su an kai su wannan ba a ce musu kaga ce fasautu lil qari sauti na wana na magana ko yayin da sai a ce wa wana na karatu wana na karatu kaga wannan sauti na wana na ƙari walakin kalama kalamu rabbil arshi ko zulisan sai dai magana tawata magana Allah ta muna gane ya sauti ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sauti nawa na kalam ha zancen Allah na to kaga ashe shi zancen ba halitta ta ba amma sautin shi na abin nan ko shi a halitta mun fahimci karatun abinda shi ibn al-qayyim al-jawzi ka nuna muna cewa dai shi qur'ani zan ja a ce makhluquna bai taso ba a'a kalamullah shi ko al-kalam siffata min sifatillah kenan ubangiji shi da mi shi da sifa cewa bai da sifa wannan ko maganar banza ta ina fatan mun fahimta dole mu tsaya nan abun shina da yawa kuma lokaci ya tahi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana